أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitab wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iko sa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 246 kenan kamar da yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir arrazi a darasin mu da ya gabata mun kawo ƙarshen wato suratul infita kenan yanzu kuma da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu shiga a farkon suratu al-mutaffifi to idan muka duba cikin littafin as'ilatul qur'anil majid suratul mutaffifin mai tahqiq wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yasa number 1 kenan nimero an in ka diba a ƙasa akwai bayani ya ce sun biya ta hadhihi sura fi kutubi sunna an sanya ma wannan sura a cikin littattafan sunna wa fi ba'd tafasir da kuma sauran tafsirai suratu wailul lil mutaffifin an gane ko haka aka sanya mata suna wa kadhalika tarjama al bukhari kama haka ne imam al bukhari yayi mata tarjama ma'ana inda ya fara bayani kanta ya bude bayani kanta fi kitab tafsir a cikin littafin tafsiri ba ana nufin imam bukhari ne littafi ba na tafsiri a'a kamar inda ya keɓe a cikin littafin sa wato babban bayani ke babi kenan ke nufi da shi na tafsiri min sahihi a cikin littafin sa sahihul bukhari kenan wa tirmidhi da imam tirmidhi fi jami'ihi shi ko a cikin littafin sa jami' wa summiyat an sanya mata suna fi kathirin a cikin da yawa min kutubin tafsiri daga cikin littafan tafsiri wal masahifi da kuma alkur'anai suratu al-mutaffifin ikhtisaran ma'ana don taƙaitawa ba a cewa suratu wailul lil mutaffifin ba alifun ha'ud yana nufin intaha bayani ya ƙare min at-tahrir wa tanwir daga tafsiri na at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur mas'al da zamu tashi akan ta mas'ala ta 1181 malam yace fa in qila idan an kace halla qala Allah ta'ala shin me yasa Allah bai ce ba idaktalu aw ittazanu ala nasi cewa wa idza kaluhum aw wazanuhum bai ce idaktalu ba aw ittazanu ala nasi domin wazanu sune suka auna ittazanu ala nasi suka auno daga mutane to me yasa ce wa idza kalu idan su suka auna aw wazanu hum koko su suka auna ma kansu farko ce ittazanu ala nas an gane ko maimako Allah ce idaktalu aw ittazanu ala nasi yastawfun kama qala subhanahu fi muqabilih kamar yadda yace wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun kinan can nan sai ka fi'ili biyu amma can sai kawo fi'ili guda wailul lil mutaffifin alladhina idaktalu ala nasi yastawfun kaga iktalu bai kawo fi'ili na wazani ba alhali da alkailu da alwaznu suna da wato bambanci ya kamata a ce nan ma ya kawo fi'ili biyu shi yasa ce to nan sai ce wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiru idan su za su auna ma mutane za su auna ma mutane ga sikeli shine wato alkail daga nan aka dauko sikeli wazanuhum ko abin da yake ana aunawa wato kamar wato na nauyi kenan domin alwaznu galibi ana auna nauyi kamar abin da ake aunawa da nauyi alkailu kuma kamar abin da ake aunawa da tiya misali duk da yake wani lokaci ana amfani da wani a wurin wani to me yasa can sai kawo fi'ili guda nan ko sai kawo fi'ili biyu malam yace kulna za mu ce li annal mutaffifina domin masu yin tatfifi masu tauye mudu kenan kanat adatuhum al'adatu ta kasance annahum su la ya'khuduna ba sa karban ma yukalu abinda ake aunawa ta fuskar wato awo na nauyi wa ma yuzanu da abinda ake wato abinda ake aunawa ta fuskar tiyoyi wa ma yuzanu da abinda ake aunawa ta fuskar kilo kilo illa bil mikiyali sai da abinda suke aunawa an gane ko kenan su ba sa yarda a auna musu da abu mai nauyi galibi su suna aunawa ne da abin da ake aunawa tiya-tiya malam yace li anna istifa az-ziyada bil mikyali domin cika ƙari da abin da ake aunawa da tiya-tiya misali kana amkana lahum shi yafi tabbat samar musu dama su samu dama wa ahwana alaihim minhu kuma shi yafi sauki gare su bil mizani in ta fuskar wato aunawa ne za a yi wato ta fuskar abin da ake auna domin shi kilo da ya kai kilo 100 an san kilo 100 so amma in tiya ce zaka iske wata tiya ta fi wata girma kuma in ya cikawa zai san yadda zai iya cika tiyar har ya kara a samanta wa idza urtu su ko idan aka ba su kalu za su auna wa mutane na tiya tiya ko sun nemo tiya wadda ta bambanta da wata ko ko su auna ma mutane awwazanu ko ko su auna ma mutane an gane ko litamakkunihim domin su sun kware min albakhsi wajen ragewa tauye haƙƙin mutane fihi ma a cikin su kenan su ba su da matsala sun san inda za su ɗiban mai yawa kuma sun san inda za su ba mutane su ba su da matsala wajen au in na tiya tiya ne sun san tiyar da za su auna mutane da ita ko su rage ko kuma su auna da tiya wato wadda take karama ko ko su san yadda za su yi su auna maka kaɗan idan wajen kilo kilo ne kilo ma ana iya masa wani wato wata dabara wadda idan aka yi zai auna maka kilo 100 amma kuma bai kai kilo 100 ba kenan su sun san dubara da za a yi za su yi ko kuma mu ce a'a su wajen su ai duk cuta suna iya yin ta nan dai Allah subhanahu wataala ya kawo guda ma'ana dai in wajen awo ne da abin da ya shafi tiya tiya suna dubara kuma ko wajen kilo ne suna iya kawo maka wanda addaidai wanda in zai auna ya auna musu 100 su kuma su kawo wanda in zai auna ya auna maka 100 amma 95 ne ko bai kai 100 ba dai sun yi wato wani abu almuhimmu dai ko da kiyasin guda aka kawo yana iya isa gudan din ma shi ma zai shiga ciki wannan shi abin da ya kamata mu hankalta ba kenan dan Allah bai kawo ba idaktalu ala nasi aw ittazanu ala nasi duk dai ne domin awon sun kware kowanne iri ne za su iya yin cuta ina fata an fahimci ni kenan ya shafe ɗaya din don saboda wato gudan din za a iya kiyasin sa wannan shine yafi fitowa a fili wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1182 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa fassara subhanahu wa ta'ala ya akai Allah ya fassara a cikin littafin sa sijjinan wato littafi na sijjin bi kitabin marqum littafi ne wanda an sanya mishi wato alama daga raqamuna shine wato kamar a ce an sanya ma abu number fa qala ta'ala Allah yace wa ma adraka ma sijjin wa ya sanar da kai abinda as-sijjin kitabun marqum littafi ne wanda anka sanya ma alama سورة المطففين آية تتكوس تترى وكذا فسر تعالى كما كان الله يفسر عليين أن قال يكو عليين به للتافي كنا عليين أن قال يكو أه يتي مع أن سجينا اسم للأرض السابعة تعالى دي تشوى سجين سونا كسا تبقى شي tunda ƙasa bakwai muke da su Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna kinan ƙasa ta bakwai sunanta sijjin wa huwa fa'ilun kuma asalin shi fa'ilun ne min as-sijni daga as-sijnu ne wato gidan kaso kenan aka ɗebo shi wa illiyin shi ko illiyin ismul lil janna suna ne na aljanna aw lil a'la al-amkina ko ko wurin da an mafi ɗaukaka aw lis sama'i sabi'a ko ko suna ne na sama ta bakwai aw lis sidratil muntaha ko ko sidra wato wannan itanya ta wato abinda ake kira sidra magarya kenan almuntaha da a can wato ta ƙarshe ta tuƙewa wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a can cikin suratul an-najmi yace inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa to ya an kai aka sai mishi kuma shi ma kitabun marqum to duka waɗannan abubuwan da yace sijjini sunan waɗannan ababe ne dole sai an samu nassi ba nassin da ya tabbatar a iya sani na cewa sijjini sunan ƙasa ta bakwai ne sai dai cewa laraba suna iya cewa daga sijin ne an ka ƙara sijjin fa'il wannan abu ne wanda a larabci da ma'ana iya samun shi sai dai tana yiwa hasashe ne waɗansu suka yi saboda wuta ƙasan ƙasan ƙasan take ita ko aljanna sama take an gane ko wato tana ƙarƙashin wato al'arshi kenan sai zaman to ita aljannan nan in an ce tana a sama ta bakwai ko ita ce can a sama ta bakwai wannan duk ba matsala bace ko ko mataki na ƙarshe na aljanna tunda a sama ta bakwai din ko wurin da sama ta bakwai take zai iya kasancewa tunda sammai din za su tsatsage abin nan to ala ayyati hal nan dai sai an samu nasin da tabbatar da cewa wannan shine fassara amma dai ya kawo su maganganu ne wanda za ka iski ana samu so ana faɗa ana cewa suna ne na kaza to me yasa aka kira shi kitabun marqum malam yace qulna zamu ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala kitabul littafi ne marqum wanda yake marqum wanda an sanya masa alama to ya za a yi da littafin mu'min ne da littafin kafirai misali wani ce to burka an kira shi kitabun marqum marqum kenan sun zaka ma abu daya malam yace to wasfun ma'anawiyun sifa ce ta ma'ana wato daga ma'ana ne likitabil fujjar ga littafin alfujjar fasikai ko kuma kafirai wa likitabil abrar da kuma littafin masu da'a muminai la tafsira lisijjin ba an fassara kalmar ce ta sijjin ba asalinta wale illiyin ba kuma kalmar illiyin ce aka wato fassara ba littafin ne aka wato yi aka ba wannan ma'ana taqdiruhu yadda za a kaddarawa wa huwa kitabun marqum shi littafin na al-abrar da littafin al-fujjar littafi ne marqumun wanda an sanya mishi alama ko kuma babu matsala dan an ce an yi musu sifa guda ai tunda aikin ba ɗaya bane yan aljanna alamar littafin su zata bambanta da alamar littafin yan wuta wannan babu wata matsala a gare shi wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala kenan to kuma yana daga cikin tafsirul qur'an in mun ce fassara ce tashi kitabun marqum nan tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil ne wata aya ta zo bayan wata aya ta fassara wani abu kai tsaye akwai al munfasil wata aya ta fassara wata aya amma ba haɗe suke ba ko cikin sura sun rarraba ko kuma wata aya tana can cikin wata wato sura wallahu ta'ala a'lam mas'alar da za mu tashi akan ta gaba mas'ala ta 217 a cikin littafin daf'u ihamil qirab an ayatil kitab malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala kalla a'aha innahum su kafirai an rabbihim game da ubangijin su yawma idin wannan rana la mahjubun an kare su daga alhijab ne suratul mutaffifin aya ta 15 malam yace yufhamu za a fahimta minhu daga wannan annal mu'minina cewa su mu'minai laisu mahjubina ba za a kare su ba an rabbihim daga ganin ubangijin su yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama malam ya ce wa qad qaddamna haƙiƙa mun gabatar wajhal jam'i ta yadda za a haɗawa bainal mafhumi tsakanin abin da an ka fahimta na wannan aya cewa su kafirai an sha makance su wa bain qawlihi ta'ala wa bain qawlihi ta'ala da kuma yadda za a fadar Allah subhanahu wa ta'ala la tudrikuhu al-absar gannai ba sa iya rishika Allah subhanahu wa ta'ala suratul an'am aya ta 103 ba su riskasi a nan duniya ba wai a lahira ake zance ba kenan tunda an ce su kafirai an sha makance su kenan mafhumuhu mumin ne ba za a sha makance su daga wajen ubangiji su ba kamar yadda an ka fassara aya ta cikin suratul yunus lilladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da aljanna da kuma ƙari ƙari shine wato kallo zuwa ga wato ubangiji kenan kamar yadda nasoshi hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka wato tabbatas an gane ko sabanin mu'tazila suke cewa ba a ganin Allah wato kwata-kwata waɗansu ma suna ganin kafirin ba wai ganin Allah ne abu da su ba gani ne wanda yake ya bambanta da gani na muminai ba gani ne na wato rahma ba mai so ya koma cikin littafin wato alfatawa na shekhu islam ibn taymiya inda ya bayani kan wato ganin Allah subhanahu ta'ala zai ga maganganu na malamai da bayanai daban-daban wallahu ta'ala a'lam masalar da zamu tashi akan ta sai kuma ce sura ta gaba suratul inshiqaq an gane ko suratul inshiqaq daga shaqqa ne abu ya tsage inshiqaq tsagewar abu an gane ko idan muka duba suratul inshiqaq number 1 mai tahqiqin wani littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yace qala ibn Ashur ibn Ashur yace summiyat an sanya mata suna fi zamanin sahaba a zamanin sahabbai suratu idan sama'u shaqqat sura wadda ake kira idan sama'u shaqqat fa fil muwatta yazo a cikin muwatta kinan muwatta'i an abi salama daga abi salama muwatta na imam malik anna aba hurairah aba huraira qara'a bihim ya karanta musu idza sama'un shaqqat an gane ko fa sajada fiha sai yayi sajada an gane ko falam wato wurin da ake yin sajada kina a cikin wannan sura falam man sarafa lokacin da ya juya wajen fama lahum la yu'minun wa idza qari'a alaihim alqur'anu la yasjudun akhbarahum sai yabasu labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sajada fiha yayi sujada a wannan wuri shi فضمير فيها إن ابن عاشور ضميرنا فيها عائد إذا السماء انشقت جنا كما نزوا إذا السماء انشقت بتأويل السورة كنا سورة ود أنك سنياما سورة إذا السماء انشقت وبذلك عنوانها البخاري كما هكذا الإمام البخاري يمت عنوان يسنياما سورة والترمذي الإمام الترمذي وكذلك سماها في الإتقان هكذا كما أتكلم الإتقان يسنياما سورة كنا ما يلتهم الإتقان في علوم القرآن سيني إمام السيوطي وسماها المفسرون ما سو تفسيري سو كسن يامت سونا هكا وكتاب المصاحف با كتاب المصاحف با كتاب مربوطة نا المصاحف وأن سنك ربوطة القرآني سورة الانشقاق سورة انشقاق an gane ko suratul shiqaq bi itibari al-ma'na an hankalta ma ma'ana kenan kama summiyat as-sura as-sabiqa kamar yadda an ka sanya mu sura wadda ta gabata suratul tatfif sura ta tawi imudu kenan duk da yake al-mutaffifin lafazin ya zo a cikin alkur'ani wa suratu inshaqqat kuma an sanya mata suna inshaqqat ikhtisaran dan takaitawa kenan idan sama'un shaqqat sai an kace idan sama'un sai an kace suratu inshaqqat wannan shi ne bayanin da wato mai at-tahrir wa tanwir ya kawo kenan kuma cewa an sanya mata suna tun zamanin sahabbai magana ta riga ta kare wato sunanta ya tabbata kuma kasancewar sahabbai sun yi ijma'i a cikin alkur'ani da aka rubuta zamanin Uthman ya isa ya zamanto wato hujja a matsayin wannan shine wato sunanta wallahu ta'ala a'lam to mas'alar da za mu tashi akan ta farko mas'ala ce ta 1183 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan an kace aina aina jawabu idha ina jawabin idha domin ita idha in ta zo tana buƙatar jawabi tana matsayin sharadi take sannan kuma tana buƙatar jawabi misali fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala domin ana kiranta zarfun lima yastaqbilu wato min az-zaman idha as-sama'u shaqqat idan sama ta tsatsage sai an kai shuru to in sama ta tsage ni zai faru kunna za mu ce fi wujuhun akwai fuskoki daban-daban na amsa ahaduha na farko annahu matrukun cewa shi wannan jawabin an bar shi ma'ana an shafe shi ba a kawo shi ba li takarruri mithlihi fil qur'an saboda irin wannan ya maimaita cikin alqur'ani an gane ko idhas sama'un fatarat idhas sama'un shaqqat to wannan idhas sama'u idhas sama'u da ya maimaita sai aka shafe shi saboda ya maimaita cikin wato alkur'ani kenan inda an ka ambaci jawabin a wani wuri sai ka kaddara shi anan shi da abinda malai yake son ya ce athani amsa ta biyu annahu azinat kenan kalima ta azinat ita ce jawabin idha wal wawu fiha shi ko wawun a cikin ta za'idatun wato an ƙara ta ne kenan wasu suna ganin cewa an ƙara ta musamman ra'ayi na malaman wato kufa kenan idha sama'un shaqqat azinat li rabbiha sai an ka kawo wawun domin so suna ganin kamar wato abubuwan da suke da kama da sharaɗi idan jawabin sai zo lokaci ana ƙara masa wawan misali falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi kenan falamma zahabu bihi ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi haka wannan sun ka tafi ina fata an fahimce ne wasu kuma ce a'a wato jawabin an shafi shi kamar da malaman basar sun ka tafi akan wannan falamma aslama wa tallahu lil jabin kenan falamma aslama tallahu lil jabin wasu kuma ce a'a jawabin an shafi shi a wajen malaman basra wato wannan atafi na akan abin da an ka shafi akwai maganganu dai na malamai karkashin wannan ɗalibin ilimi zai komawa zuwa ga littattafai ya ga ƙarin bayani abin da malamai suka yi bayani wallahu ta'ala ala الثالث أمسى تأكو أنه محذوف ودسو معلمي سنك جوابي لا إذا أن شافي شكل شيني أنه ينكم زوغ جواب تقديره ذا مقدر بعد قوله تعالى بعد باين فدر الله سبحانه وتعالى وحقت إن أنك وأذنت لربها وحقت كما هكذا ya ce to jawabin sai a ce bu'ithtum kenan idan sama'un shaqqat bu'ithtum za a tayar da ku aw juzitum ko ku za a sakanka muku aw laqaitum ma amiltum ko ku za ku hadu ko ku za ku hadu da abinda kun ka aikata malam yace wa dalla abinda ya nuna ala hadal mahdhuf akan wannan abu da an ka shafe qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala famulaqihi za ka haɗu da shi kenan shi aikin naka in an tafi akan waɗanda sun ka tafi cewa abdamiri na mulaƙihi zai kuma ne zuwa ga amal abin da ka aikata domin da malamai sun tafi akan magana guda biyu ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqih wasu ka ce fa mulaqihi yana kuma ne zuwa ga aikin da kai don an ce innaka kadihun ila rabbika zaka yi aiki zaka sha wahala waɗansu suka ce a wato ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqihi damiri shi na kuma ne zuwa ga rabbika kenan zaka haɗu da ubangijinka kuma duk wannan babu matsala zaka haɗu da Allah kuma zaka haɗu da aikinka wannan babu wani cin karo da juna wato sai dai wasu ce a gabatar da famulaqihi zaka haɗu da Allah domin shi zai fi ba da tsoro sannan kuma famulaqihi shi ar-rabb shine wato aqrab mazkur sai ayi tarjihi wanne ne kamata a gabatar tunda idan ma'anoni ba su ci karo da juna ba za a ɗauki wanda aka ganin yawa ya kama wanne ne kamata a sa gaba amma idan sun ci karo da juna to ne za a rinjayar da wani akan wata magana akan wata magana kuma da dalili amsa ta hudu arrabi wadda sun ka ce anna fihi taqdimun wa ta'khiran akwai gabatarwa da jinkirtawa taqdiruhu yadda za a kaddara shi ya ayyuhal insanu ya kai dan adam innaka kadihun ila rabbika kai mai wahala ne kuma zuwa ga ubangijinka zaka koma kada han zaka yi wahala fa mulaqihi ka hadu da shi an gane ko idza sama'un shaqqat zaka haɗu da Allah lokacin da sama ta tsatsage shikenan shine abinda wato suke cewa kuma na haɗuwa da Allah haɗuwa ce wacce waccan ta kiyama domin tun mutuwa zaka fara haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa liqa in an ce haduwa da Allah za ka iske yana dukkan ma'anoni daban-daban a wani wuri ko kuma a wani lokaci kaga misali Allah subhanahu wataala ke cewa laqad atina Musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih mun ba Musa littafi kada ka yi mamaki daga haduwar shi to haduwar shi da wa kaga da min liqa'ihi daga haduwar da annabi Musa yayi da wa in ana dukkan min liqa'ihi haduwar shi da Fir'auna wannan babu matsala Allah ya bashi labari kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shakka akan wannan ba ko min liqa'ihi haduwa annabi Musa da yayi misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da an kai mai Isra'i da Mi'raji da shi kiran kai ya shakka saboda aure wanda Allah ya riga ya gabatar da shi kuma ya tabbatar da shi kuma ya ganshi kuma nan ba shi ake rufin ya shakka ba kenan al'umma da za su iya shakka su ce ba ai Mi'raji da shi ba ko abin da ya kamar haka ko fala takum fi miryatin min liqa'ihi kakka yi shakka da haduwar da annabi Musa da yayi da Allah domin annabi Musa ya hadu da Allah Allah ya tattauna da shi a wancan lokaci lokacin da an ka tura tura shi zuwa ga fir'auna ko lokacin da annabi musa ya haɗu da allah lokacin da ya je karɓa a taura duk wannan haɗuwa ce da allah subhanahu wataala da allah ya ce walan ma ja'a musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilay ko fala takun fi miryatin min liqa'ihi haɗuwar da annabi musa zai yi da allah subhanahu wataala duk duk haɗuwa ce da zai yi da allah a ranar tashi alkiyama al muhimmu dai za ta iya ɗaukar ma'anoni daban-daban shi yasa wani in ya ji fassarar da bai saba ji ba shi sai ya zaɓi ya ce wannan kuskure ne ta ina aka nemo wannan fasar ko meye dalilanta sai kuma wacce ce in ba su ci karo da juna ba wacce ce za a zaɓa domin akwai haɗuwa da Allah a duniya annabi Musa haɗu da Allah a duniya ya je karɓa a taura akwai haɗuwa da Allah a lahira to wacce ce ake nufi daga cikin su kuma menene dalilai da abin da ya kama da haka so don haka yana da kyau mutane su fahimci me ake son a ce karkashin wannan kenan min liqa'ihi in ya zamanto liqa'ihi liqa masdar ne in an ce wato masdar ne mudafun ne ila fa'ilihi haɗuwar da shi annabi Musa yayi tun da liqa kamar fi'ili ne misali na laqiya ne to masdarun mudafun ila fa'ilihi kina annabi Musa liqa'ihi haduwar da shi yayi da Allah a nan duniya koko wanda zai yi da Allah a lahira koko wanda ma ya haɗu da Allah tun da ya riga ya mutu sannan kuma akwai haduwar da Allah a wajen hisabi da abin da ya kama da haka ko kuma min liqa'ihi daga haduwa da shi sai zama to masdarun ne mudafun ila maf'ulihi kenan haduwar da kai manzo kai yi da shi sai zama to mudafun ne wato masdar ne mudafun ila maf'ulihi kuma cikin qur'ani irin wannan yana da yawa to shi yasa ɗaliban ilimi wanda bai fahimci fassara ba bai san yadda aka yi wannan fassara ba ko dalilin ta sai ga ya zabura ya ce abu kaza ba abu shi ko da aka zo a yi bincike sai a cike ba haka nan bane kuma daga baya bai yarda cewa yayi kuskure saboda ya riga ya dora kanshi a matsayin mai ilimi wata magana duk wanda bai sani ba karatu bace kaga daga nan kuma sai ya daina maka kansa aiki ya koma yana ma wato shedan aiki kenan domin ya koma kare girmansa ba addini yake son ya kare ba Allah kai mun sani to wannan shi ne abinda amsoshin da malamai suka kawo za mu je a mas'ala ta gaba mas'ala ta 218 a cikin littafin daf'i hamil ittirab an ayatil kitab malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri wanda an ka bashi littafin shi ta bayan bayan shi an gane ko suratul inshiqaq aya ta goma malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu tana nuna ala an ala anna man lam yu'ta kitabahu bi yaminihi duk wanda ba bashi littafin shi ba ta damarsa annahu yu'tahu wara'a dhahrihi za a bashi littafi ta wato bayan sa malam yace to waqad ja'at ayatun wata aya ta zo yufhamu minha abinda zamu fahimta daga gareta annahu yu'tahu za a bashi wannan littafin bishimalihi ta hagun shi وهي قوله تعالى ita ce fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wanda an ka bashi littafin shi ta hagu fa ya qulu zai ce ya laitani ya kai tona suratul haqa ayata 20 wato da biyar to anan gashi nan an ce an bashi ta hagu kuma yanzu kuma malam ya ce za a fahimta ta ga aya domin me yasa malam ya ce za a fahimta yana da kyau wato magana wani wani lokacin malami sai kawo ta yana ganin a takaice an fahimta amma ba fahimta ba domin amma harfu tafsili ce tana rarraba abu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu kaga amma lit tafsili ta nuna kinan kawai guda bidin a akwai shi ne malam yace za a fahimta to kaga wani zai ce to ta ina za a fahimta wannan ta harfin tafsiri ce amma tana zakwa ne don tafsirin abubuwa ko biyu ko fiye da biyu idan sun fi biyu sai a kawo amma amma fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith nan kuma fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za a yi masa hisabi mai sauki na ana nufin mumini wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ya faɗa wa matarsa ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha wa ummahatil mu'minina ajma'in wa anis sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين cewa mumini ba hisabi ne za a yi masa arda ne za a yi masa a dan bijiro masa da aikin sa kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta masa muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu na gaba gaba daga cikin muminai amma nan kuma wanda an ka bashi wara a bahari kenan sai ta nuna kamar biyu ne to ta nan ne malam yace za a fahimta wannan malam yace to wal jawabu amsa zahirun zahiri take wa huwa shine annahu yadda sha'anin yake la munafata babu kore juna an gane ko baina akhdhihi bi shimalihi tare da cewa ya karbi littafinsa ko tsakanin ya karbi littafinsa ta hagu wa ita'ihi wara'a zahirihi kuma an bashi shi ta hagu ta baya لأن الكافر دومين شي كافري تغل يمناه زاء واتو دوري دغ ابنن الاغلال دوريوا تغل زاء دوري يمناه hannun shi na dama ila unuqihi zuwa ga wuyansa ويجعل يسراه ta hannun shi na dama za a sanya shi wara a zahiri ta bayan bayansa fa ya akhudhu biha kitabahu sai ya karbi littafin shi ta baya kenan babu matsala an gane ko kenan yanzu za a bashi littafin shi wato ta baya kenan ma'ana ta hagu ne amma bayan an bankara wato hannun hagu an bankara shi ya koma ta baya sannan kuma za a bashi wato wannan littafin kenan maganganun ba su ci karo da juna ba wallahu ta'ala a'lam anan kuma kafin mu wuce gaba tunda bayani ya kare shine cewa Sheikh Ibn Uthaymeen yana da wani istinbati da yayi karkashin wannan aya shine cewa yace me yasa aka ba su littafin su wara azhurihim cikin ilmul munasabat da ake hidduwa na alqur'ani yake cewa tunda ilimi ne mai fage daban-daban wato yana fanni daban-daban mai so ya koma cikin tanasu quddurar fi tanasu bisuwar na Imam Suyuti ya ga nau'uka na almunasabat ilmul munasabat almuhimmu Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa me yasa Allah ya bashi hannun shi ta bayan bayan shi saboda ya watsar da littafin Allah a duniya ta bayan bayan shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون sun watsar da littafin Allah ta bayan bayan su to shi kuma Allah sai ya saka ka musu aljaza'u min jinsil amal wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura zai kira wato halaka kuma halakan nan ba kaɗan zai kira ba la tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira mas'ala ta za mu tashi ta gaba sai suwatul buruji kenan tunda waccan sura ta kare idan muka diba cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi mai taqiqin wannan littafi da yazo suratul buruj Sheikh Mustafa Al-Adawi sai sa number 2 kenan deuxième numéro ko numéro 2 sai ka diba ka ganshi wato ar-raqm ath-thani kenan in ka diba karkashin wannan littafin zaka gani ya kawo bayani yace qala ibn ashur ibn ashur ya ce rawa ahmad imamu ahmad ya ruwaito an abi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana yaqra'u fil isha'il akhirah ya kasance yana karatu a cikin isha'i ta lahira nan ba ana ruhin isha'i kiyama ba zai karanta a'a isha'il akhirah nan da magriba da isha'i ana kiransu al-isha'aini an gane ko kamar yadda ake kira al-asrani ana nufin sallar az-zuhr da al-asr ko az-zuhraini ana nufin az-zuhr da al-asr litaghlibi ina fata an fahimci ni kamar yadda ake cewa al-qamarani ana nufin rana da wata ba wai ana nufin akwai wata biyu a cikin sararin samaniya wannan min babit taghlib to fil isha'il akhira a isha'i ta karshe ma'ana ana nufin sallar isha'i wato ita dai wadda ba magriba ba kenan domin akwai al-isha al-ula ita ce sallar magriba to da haka wani ɗalibi ya ce fil isha ila akhirah sai ya ce wai cikin hadisi an kace wai wai annabi wai zai yin sallah a can cikin ranar tashi alƙiyama sallar isha'i bayan kuma babu rana babu wata fa idza bari qalbasar ko bar qalbasar wa khasafa al-qamar a wata qira'a kenan baraka an gane ko imamu nafi da abu ja'far da haka yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci komai ake nufi to dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance ya qara'u yana karatu fil isha ila akhirah a isha'i ta karshe بالسماء ذات البروج غا السماء ذات البروج وهذا ظاهر wannan zahiri ne fi annaha tusamma cewa ana kiranta suratu samai ذات البروج sura wadda ake ambata samai ذات البروج ko akwai aya wadda take farawa da wato sura mai farawa da ayar da take da as-samai ذات البروج li'annahu malan yace dan saboda yadda sha'anin shike lam yuhka lafzul qur'an ba a haka to lafazin na alqur'ani ba ya dirin yadda yake ɗari bisa ɗari islam ya zukuru wawo tun da ba su ambaci wawon ba kina ma'ana tun da ambaci wawon ba ba a lafazin alkur'ani aka kawo ɗari bisa ɗari ba wa akhraja ahmad imam ahmad ya fitar aidan kuma an abi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam amara cira da amincin allah su tabbata a gare shi amara ya umurta an yi ƙura'a a karanta fil isha'i a cikin sallar isha'i bis samawati da sammai nan ba ana nufin ba tun da sama ba ƙur'ani ba ce balle a ce a karanta a'a sururin da ake ambaton sama kenan kuma suke buɗewa da sama misali shine abin da ake so a ce ai as-sama zatil buruj sura wadda take as-sama zatil buruj was-sama'i wat-tariq da was-sama'i wat-tariq famajma'uhuma abin da ke hada su jam'us sama'i kinan abin da ya hada su shine abin mahada ta sama kinan koci ana ambatar sama a cikin ta wa hadha yadullu wannan yana nuna ala anna isma surataini suran surori waɗannan surori guda biyu suratu sama'i zatil buruj da kuma suratu sama'i wat tariq malam yace wa summiyat fil masahifi an sanya musu suna a cikin alqur'anai wa kutubis sunna da littafan sunna wa kutubit tafsir da kuma littafan tafsiri suratul buruj an sanya musu suna suratul buruj wa hiya makkiya ita sura ce wadda take wato makkiya bittifaq malamai sun yi ittifaki akan haka an gane ko wannan bayani ne wanda shi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya dauko daga cikin tafsiri na At-Tahrir wa Tanwir na wato Ibn Ashur wannan kenan to alburuji kuma kalma ce wadda tana nufin bayyana abu shi yasa ake kiran hitan mata da kawarsu da bayyana jikinsu a tabarruj an gane ko buruj kuma manya-manyan benaye da suke sama ana kiransu alburuj saboda ana ganin kamar duk da ke ba ma ganin su kamar a zahiri suke ko a wajen Allah ko a zahiri suke ga wanda Allah subhanahu wataala su ya gansu da wani zai cewa za ya ce zahiri da kuma ba mu ganin su sannan alburju shine babban gida wanda tun daga nesa in zaka ka hango gari babban bene zaka iya cinkarsa shi yasa ake kiransu alburj wannan shi dai ne a larabcin zamani yanzu suna amfani da wannan kuma ma alkur'ani ya ce aina ma ta kuru yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada manyan manyan gine gine benaye waɗanda ba ana hango su daga nesa an gina su kwarai da gaske ko cikin su kuke mutuwa za ta same ku kenan wannan ba wata sabo ba kuwar kalma bace wanda aka kawo wanda ba a santa ba kawai ya zaburo ya ce wannan shirme ne mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da hudu a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha malam yace fa in kila idan anka ce aina jawabul qasami ina jawabi na rantsuwa da Allah yace was sama'i kina ana rantsuwa Allah yana rantsuwa da sama kulna za mu ce to fihi wujuhun akwai fuskoki daban-daban ta yadda za a bada amsa ahaduha na farko waɗansu ka ce annahu matrukun an shafe shi an bar shi don ka kaddara shi likai tazhaban nafs kullu mazhabin kamar suke cewa likai tazhaban nafsu kullu mazhabin don rayuwa ta tafi duk inda take so ta kaddara abinda take ganin wato ya dace ta kaddara الثاني نبي أنه أبن الجواب قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود كنا أنك والسماء ذات البروج أمس wato aka ce kutila malam yace ai laqad kutila an tsine wa ai lu'ina Allah an ce su ina fata an fahimta wannan su malamai suka ce an kashe su domin don da an kashe akan kafirci kuma an tsine mishi ne shi yasa malamai suke fassara shi da kutila duk da yake irin wannan yana buƙatar sai an fahimci ma'anar domin zaka iske suna irin fassara ta turmi sai an ce kutila al-kharrasun Allah ya tsine wa masu da karas to ka gani masu sai da karas kuma mi zai ce masu neman halali su za a ce Allah ya tsine musu irin waɗannan abubuwa ya kamata wato a san matakin da za a ɗauka kansu bai dace wa mutum bai iya fassara ba ya je tunkari alkur'ani ya halaka kanshi wani zaka ji ya cewa ma adare ka ina ku adarawa kun kai daga ina kuma jin cewa alkur'ani ya kaza can wato adarawa ko abin da ya kama da haka idan mutum bai yi karatu ba ya koma ya yi karatu ya gane karatu sannan ya yi da'awa domin ana son amfani al'umma ne ba ana son a nemi girma ba ne ko shahara ko ɗaukakar da wani abu na duniya ko samun wata bukata ta duniya الثالث أمسى تأكو أنه قوله تعالى شيني فتر الله سبحانه وتعالى شيني أمسى رنسوة إن بطش ربك لشديد كنا والسماء الله ينا رنسوة أنقالي كود سما ذات البروج ما أبوت ما أبوت يا بينا إيه إن بطش ربك لشديد كنا كام وبنجي كم سلينا البروج كو أشي بينا إيه كوكو منازل القمر والشمس كوكو الكواكب السيارة دي فسروا لي دبن دبن arrabi'u amsa ta hudu annahu mahdhufun wadansu malamai suka ce an shafe shi wannan jawabin taqdiruhu yadda za a kaddara shi was sama'i zatil buruj Allah yana rantsuwa da sama la tub'afunna za a tayar da ku aw nahawhu tunda la tub'afunna yazo a wadansu wurare za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir amsa wato magana ta biyar alhamisu amsa ta biyar annahu qawluhu ta'ala isin fatar Allah subhanahu wata'ala innal ladina fatara al-mu'mina kinan wato da Allah ce was sama'i dhatil buruj Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciya wato benaye ko mu ce ma'abuciya hanyoyi na taurari ko hanyoyin rana da wata ko kuma a su kansu taurarin da wata ne da abin da dai aka yi fasarori ko manya-manyan duwatsu masu kamar benaye da abin da ya kama da haka to sai Allah ya ce yana rantsuwa da ita innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati lalle tabbas waɗanda suka fitini mu'minai suka azabtar da su wal mu'minatu ma'ana suka kona su kenan a wuta na ake nuhi da fitura thumma lam yatubu kuma ba su tuba ba falahum azabu jahannam suna da azaba ta jahannama walahum azabul hariq kuma suna da azaba ta kuna domin za a konar da su da wutar jahannama ne kiran azabar ta jahannama ita ce azaba ta kuna duk da yake cikin wutar jahannama ba wai azaba ta kuna ɗaya za a yi musu ba akwai kulace kamar da Allah faɗa walahum maqami'u min hadid kuma akwai ruwan zafi kinan dai suna da nau'i nau'i na wato azaba daban-daban na an faɗo nau'i ne amma akwai sauran nau'uka wato daban wannan shi ne abinda malam ya kawo kuma Allah ya ce innal ladina fataru al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu kaga sun kashe mu'mini amma Allah ya ce thumma lam yatubu fustubu ba kaga wannan yana nuna cewa ashe Allah baya son wani shiga cikin wuta wannan duk ba ma kashe mu'mini ba ba shirka ta ma fi kashe mu'mini hatsari domin mi domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kashe mu'mini kuma an yi sabani in mutum ya kashe mu'mini ko na da tuba ko bai da tuba zance mafi inganci yana da tuba sai dai an fahimci na so a gaya mai akwai tuba da zai je ya kashe wani sai a ce bai da tuba min babit taghlif amma in har ya riga ya aikata sai a bude mishi kofar tuba قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا an gane ko to amma duk da haka shirka ta fi kashe mutum in dai kana mumini shirka ta fi hatsari to amma duk da haka Allah subhanahu wataala yake bude kofar tuba ga masu shirka ina fata an fahimci in dai ka tuba Allah zai karbi tubanka Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'ila a'budu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaqulun la yammassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna duk wadannan Allah ce sun kafirta domin sun shirka amma Allah ce afala yatubuna ila Allah shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba kaga kofar tuba tana buɗe amma kuma ina shi sama hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisi ingantacce Allah ya fi farin ciki da tuban bawa fiye da wato kamar a ce mutum yana tafiya a cikin daji sai ta goshe ta ɓace bayan ya yi neman ta ya neman ta har ya gaji ya dawo ya kwanta a wata bishiya ya dangana ma ko da mutuwa zai yi ya mutu ma ko da a cikin bacci na kawai ko da yake tashi kawai sai iske wannan dabba tsaye da abincinta da komai ta zo tana jiran shi kuma gashi har ya kama ta sai ya tashi yana farin ciki ya ce na gode maka misali ya gode ma Allah ya ce wato na gode maka Allah bawa na kuma ni ne ubangijinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhta min shiddatil farah ya yi kuskure saboda tsannin farin ciki sai ce Allah shi ne bawan shi shi kuma shi ne ubangijin Allah kaga sai duyar da abin wanda malamai suke cewa kenan ashe farin ciki ko hushi ko wani abu wanda ya fitsa hankalin dan adam baya aiki Allah ba zai kama dan adam da shi ba domin gashi nan ya faɗi magana ta kafirci amma kuma ba a kama shi da ita ba to da haka yana da kyau wajen tabbatar da hukunci a tabbatar da wato tawafuru shurut wa intifa al cikin aqida da kuma cikin wato aqida cikin kuma wato fiqhu dole in an ce abu gashi sai an samu tawafuru shurut sai da sun cika tab gaba daya sannan wantifa al mawani kuma ba a samu abin da ya hana waɗannan sharuɗan su yi aiki ba domin lokacin ga sharuɗan sun cika amma aikin ba zai yiwa ba saboda abin da ya hana wato abin ya zo misali jahilci mutum bai sani ba misali mutum ci da da shi aka yi misali mutum cikin bacci yake an gane ko misali mutum sabon shiga cikin musulunci ne bai san hukuncin abu sai je aikata shi duka waɗanda abubuwa wato ana wato hankalta musu ko kuma mutum yana cikin bakin ciki wanda har ya wuce iyaka annabi musa yana da cikin ulul azmi na rusul alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim amma ya jefar da allunan at-taura amma Allah bai kama shi ba saboda hushin ya fi karfin sa bai san abin da yake yi ba kuma yayi hushin ne don an saba ma Allah shi yasa Allah da kansa yace walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah lokacin da hushi ya kwanta ma annabi Musa ya dawo cikin hayyacin sa sai ya rike allunan at-taura to yana da kyau wajen bada hukunci kan wani ko wata mas'ala dalibin ilimi ko ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Abu Bakar wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim yace kada ɗayan ku ya yi hukunci wa huwa ghadban yana cikin hushi saboda hushi bai barin mi bai barin ka gane ina ne gaskiya take ka tsaya kai bincike mai kyau to haka in farin ciki ya yawa ba sai an kai kiyasi haka in mutum yana jin fitsari sosai ya dame shi ko kashi ko abin da ya kama da haka shi yasa in za a maje wajen jihadi za ku ga mamu Allah sallallahu wanda duk yake da taguwa wanda ta kusan haihuwa sai a ce ai zaman shi wanda misali yake an daura mishi aure da amarya ana tunanin za a kai amarya kun gobe za a hita jihadi kenan koko za a hita jihadi kaga sai a ce kai ta don yanzu tunanin amarya zai yi ko ku jihadin zai yi musulunci yana kula da abin da ke da alaka da tunani ba turana sun ka kawo wai akwai torture moral ba wai ana iya azabtar da kai a hankalci ma'ana ba a daki jikinka ba amma hankalinka an tayar da shi ba turana suka kawo nan ba musulunci ya riga turawa da wannan shekaru aru aru amma saboda wani lokacin muna karanta nasoshi ko ba mu karanta nasoshi ba ko mun karanta ba mu tsaya ba mun kai istinbat din mas'ala mun ka hankalce ta shi yasa wani lokacin ake samun irin waɗannan abubuwa to wannan shiri ne abinda shi malam ya kawo game da wannan sura yanzu kuma sai mu dawo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab mas'ala ta 219 yake cewa qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil maw'ud Allah yana rantsuwa da yini al maw'ud da ainun ne wanda an kai alƙawari yace taqaddama wajhul jam'i ya gabata yadda za a hada shi wa bayna qawlihi ta'ala da kuma fatar Allah subhanahu wa ta'ala la uqsimu bi yawmil qiyamah ina rantsuwa da ranar tashi wato alqiyama ina fata an fahimta mai taqiqi wani littafi ya kawo number 1 yace unduril mas'ala kadibi wannan mas'ala wato a mas'ala ta 207 min hadhal kitab daga wannan littafi kenan nan kamar an ce la uqsim kamar Allah baya rantsuwa kuma yace wal yawmil maw'ud Allah ya rantsuwa da ini wanda an kai alƙawari an fassara shi da ranar tashin alƙiyama tunda Allah ya alƙawari kiyama za ta so an gane ko haka fere suna cewa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin daga cikin alƙawarin da aka musu kiyama ko kuma daga cikin alƙawarin da aka musu halakar da kafirai ko abin da ya kama da haka to haka dai sai ka ce to nan ai rantsuwa ce can kuma kamar babu rantsuwa malam ya kawo magana guda biyu wasu sun ce la wannan alaka ce tana kore maganar da kafirai suka faɗa tun sun ce babu kiyama Allah ce la a'a maganar su ba gaskiya bace uqsimu bi yawmil qiyama wanda su suka ce a'a la an ƙara ta ne litta akidi saboda ana ƙara lamun dan ƙarfafa ma'ana kamar yadda Allah ya ce li Allah ya alama ahlul kitabi dan ka ahlul kitabi su sani to dan ka ahlul kitabi su sani koko dan su sani li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya qadiruna ala shay'in min fadlillah dan ka ahlul kitabi su sani koko dan su san cewa wasu da iko akan falalar Allah dan su sani ne Allah ya saukar da alqur'ani kuma ana iya ƙara ta wani wuri kaga cikin suratu sa'ad Allah ya ce a cikin kissa ta shaydan da annabi adam ya ce mamana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya me hana ka kai sujada ga abin da na halitta kuma can cikin arab sai ce mamana aka Allah tasjuda to anan dole muna da mas'ala guda biyu ko mu ce an ƙara lamun don karfin ma'ana ko mu ce to kuma can an shafe lamun sai an kaddara ta kaga wanda daga cewa ba a iya shafe wani abu ko a ƙara wani abu kaga ya shiga cikin matsala dole ya rasa ya rasa yadda zai yi cikin ƙarshen suratul annisa Allah ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana bayyana muku ayoyi an tadillu kaga in za mu fassara zahirin shi ƙarar sai mu ce don ku bace shine an tadhillu amma dole idan kana son ka fahimci ma'anarsa sai ka ce a'a a za a kaddara lamun Allah tadhillu dole sai ka kaddara ta in kuma kace ba a kaddara komai to kai dan Qur'ani sai mu ce to yubayyinu Allahu lakum an tadhillu an tadhillu Allah ya muku bayani dan ku bace shikenan magana ta rige ta kare in kace a'a dan ka bace mu ce a'a ba haka yake rubuce a cikin Al-Qur'ani ba ina fata an fahimci Allah ko yana bayyana ayoyin shi ne don a gane kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun mas'alar da zamu je akan ta ta gaba sai mas'ala ta 220 malam ya ce ƙaunuhu ta'ala a cikin littafin kinan dafa o'i hamid tirab hal ataka hadithul junud shin labarin runduna bai rundunoni bai zo muka ba fir'auna wa samud fir'auna da samudawa malam yace to la yakhfa baya boyuwa ma yasbiqu ila dhihni abinda zai gaugawa zuwa cikin kwakwalwa min tawahhumil munafati mutun ya sa tsammani shine tawahhum sai sa tsammanin almunafat akwai wato warware juna tufka da walwala ko tumka da walwala baina lafzatil junud tsakanin lafza kalima kenan ta aljunud runduna runduna ko rundunoni ma'a lafzati fir'aun tare da lafazi wato na fir'auna لأن فرعون دومين شي فرعون ليس جندا شي فرعون باروندنا بني وإنما هو رجل بعينه أي متون غداني والجواب ما لا يتي أمسى ظاهر أبن يندك بيني وهو شيني أن المراد فرعون أبن أكنه فرعون هو وقومه شي متاننسا فاكتفى بذكره سي أنكا wato isa kenan ya isa sai an ka isa wato cikin bayani aka shafe bi zikrihi da ambaton fir'auna li annahum domin su mutanen fir'auna taba'un lahu suna biyayya ne gare shi magoya bayan shi suna jiran abinda zai faɗa su aikata wa tahta ta'ati suna karkashin da'arsa kamar yadda Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin wannan shi ne abinda wato malin ya kawo ina fatan an fahimce kin duk inda kaga za a faɗin irin wannan zaka iya ganin ko cikin suratu sa'ad za ga an kawo su sannan an ka kawo abin nan wa samudu wa qaum lutin wa ashabul aika ulaika al ahzab kaga an kira su qurundununi nan ma kuma fir'auna da cikin su amma ba ana nufin ba fir'auna shi runduna ne can ma a cikin suratu sa'ad duk dai wannan yana nuna cewa a fir'auna yana tare da rundunarsa tunda in an kawo shi an san ba shi kadai bane tare da rundunarsa yake shi yasa wato aka kawo shi wannan shi ne abinda malam ya kawo wallahu ta'ala a'lam mai tahqiqin wannan littafi wajen wa tahta ta'ati sai kanun batri yace kadiba cikin tafsir tabari tafsiri na imam ibnu jarir tabari kenan a cikin wannan sura dai ina ganin dan ya kawo kenan mujalladi na 24 safha ta 347 wannan kuma a cikin taba'ar da yake aiki da ita da kuma as-sirazul munir mujalladi na 4 shafi na 515 masalar da za mu tashi akan ta sai suratu at-tariq malin yace qala ibn ashur ibn ashur yace in ka diba cikin wato as'ilatul qur'an al-majid number one mai tahqiqin wanda littafi ya ce qala ibn ashur ibn ashur ya ce rawa ahmad bin hanbal ahmad dan hanbal ya yi riwaya an abi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yaqra'u ya kasance yana karantu fil isha'il akhira a cikin isha'i ta karshe bis sama'i dhatil buruj da as-sama'i dhatil buruj wa tariq da at-tariq siyasa alifun ha'un kinan intaha kinan magana ta kare fa sammaha abu hurairah kinan nan yana nufin magana da ya dauko daga can shi ibnu ashur ba magana ibnu ashur ta kare ba fa sammaha abu hurairah sai abu hurairah sanya mata suna as-sama' wa tariq wa li'an al-azhar domin abin da fi fitowa annal wawa ita wawun min qawlihi daga fadar Allah was sama'i wat tariq wawul atfi kinan wawu atfin ce tunda an ce was sama'i zatul buruj sai an kai atfi akan ta duk da yake suna ganin wawul qasam ce wawul istinaf ce istinaf al-qasam ne kinan wata rantsuwa ce an kai ta daban walidhalika mar yace don haka ne lam yadhkur lafz al-ayati al-ula bai ambaci lafazi na aya ta farko ba min ha daga cikin ta kinan wawun din bal akhadha laha isman ya rika mata suna ita wannan sura min lafzil aya daga aya kama kala kamar yadda ce fi sama'i zatil buruj da as-sama'i zatil buruj wa summiyat fi kutubi tafsir an sanya mata suna a cikin littafan tafsiri wa kutubi sunna da littafan sunna wa fil masahifi da kuma alqur'ani da aka rubuta suratu tariq suratu tariq li wuqu'i hadha al-lafz domin wannan lafazi ya zo fi awwaliha a farkonta wa fi tafsir at-tabari ya zo a cikin tafsiri na Imam Tabari wa ahkami Ibn al-Arabi da ahkamul Qur'an na Ibn al-Arabi al-Maliki an gane ko turjimat an sanya mata suna kenan farkonta was sama'i wat tariq kenan haka an ka sanya mata suna to wannan kenan abin da ya zo daga cikin Ibn Ashur kuma wannan at-tariq Allah ya fassara shi da wato tauraro ne mai tsananin haske an-najmu thaqib idan muka zo a mas'ala ta farko mas'ala ta 1100 da 85 malam yace fa in qila idan aka ce aina jawabul qasami ina ne jawabul qasami da an ka ce wato was-sama'i wat-tariq qulna zamu ce in kullu nafsin an gane ko in kullu nafsin kinan shine Allah yana rantsuwa da wannan tauraro in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ko wace rai tana da wato wanda yake mai tsaro a kanta an gane ko ko mu ce Allah subhanahu wataala ko mu ce mala'iki da an ka tsare ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid malam yace fa in ita in anan da an ka ce in kullu nafsin kenan bi ma'ana ma tana matsayin ma walamma ita ko lamma bit tashdidi da aka kawo ta bit tashdidi bi ma'ana illa tana matsayin ma'ana illa kenan yadda shike fa yakunu al ma'ana ma'ana sai ta kasance ma kullu nafsin ba wata rai illa alaiha hafiz face akwai mai tsaro akan ta yace to walamma bit takhfifi ita ko lamma bit takhfifi lama kenan akwai qira'a lama alaiha ma fihi za'ida kenan matsayin ma tana matsayin wato za'ida wato fayakunu ma'ana sai ma'ana ta kasance ma kullu nafsin illa alaiha hafiz babu wata rai face akwai mai tsaro akan ta walamma bit takhfifi an karu qira'a wadda lamma da takhfifi ne in kullu nafsin lama alaiha hafiz ma fihi za'ida to ita ma din nan ƙara ta akai kinan ma ce wadda take ba ba kalma guda bace ba murakkaba bace wa in ita ko in hiyal mukhaffafa min athqila kenan mukhaffafa ce min athqila wanda innahu li an ka shafi wato hudin nan da kuma tashdidi fa yakunu al ma'ana sai ma'ana ta kasance in kullu nafsin kowace rai tabbas la alaiha hafiz tabbas akwai mai tsaro akanta wal qasamu ita ko rantsuwa yutalaqqa bi ma'ana in kaza kenan ana iya wato haduwa da rantsuwa a ce in kaza ya kasance to tabbas wallahi kaza misali ana iya rantsuwa kuma a hada ta da shar'i ba matsala bace wannan shi ne ina ganin abin da bala yake son ya ce a gurguje to idan ya ce ana tashdidin lamma imamu asim da imamu hamza da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir su sun kai tashdidin lamma in kullu nafsin lamma alaiha hafiz sauran sun karanta in kullu nafsin lamma alaiha hafiz da haka ɗalibin ilimi in ka ji an karanta da wata kira'a da baka sani ba sai ka abin nan in kana son taujihin wannan qira'at ka duba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun da al-bahr al-muhit na Abu Hayyan al-Tauhidi da sauran littafai da sun kai tauji al-qira'at kenan ina fata an fahimce ni Imam Shatibi ya ce wa fiha wa fi yasina wa at-tariq al-ula yana cikin suratu Hud wa fiha wa fi yasina wa at-tariq al-ula yushaddidu lamma kamilun nassa fa'tala ɗalibin ilimi ya koma cikin wato sharhin Shatibi ya ga abin da ake nufi domin irin wannan ya zo a cikin yasin wa fiha cikin suratu hud wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wa fi yasin da kuma cikin yasin in kullu nafsin lamma alai wa in kullu lamma jami'ul ladina muhdarun wa fiha wa fi yasin wa at-tariq al-ula da kuma at-tariq was sama'i wa at-tariq kana yake nufi in kullu nafsin lamma alaiha hafiz to kaga wadanda sun kai tashdidin lamar da ba su tashdidin ta ba wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1186 malam yace fa in qila idan anka ce ma wajhul ma wajhul irtibati qawlihi ta'ala menene wajhu fuskar irtibat alaka samun kulluwa ta qawlihi ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala falyanzur al-insan dan adam ya kalla bima qablahu da abin da ya gabata na ayoyi ana nan an yi rantsuwa da tauraro kuma an ce kowa sai an saka kamshi da aikin da yayi sai an ka ce a falyanzur al-insan bima khuliq dan adam ya kalli da abin da an kalice shi menene alakan wannan yace kulna za mu ce wajhuhu fuskar da ta sa an ka faɗi wannan annahu shi lamma zukira da Allah ya ambata ko lamma zakara lokacin da Allah ya ambata ko zukira an ka ambata anna cewa ala kulli nafsin akan kowace rai hafizan mai tsaro atba'ahu sai Allah ya biyo da wannan bayani bi wasiyatil insani yayi ma dan adam wasiya bin nazari ya kalla fi awwali amrihi a cikin farkon al'amarin sa wa nash'atihi da farkon tashin halittar sa al'ula ta farko li ya'lama ya san ce don ya san cewa anna man ansha'ahu wanda ya kage halittarsa qadirun yana da iko ala i'adatihi ya sake wato mayar da halittarsa wa mujazatihi kuma yana da ikon ya sakan kamishi to fayamala to dan adam sai shi aiki in ya san da wannan li yawmil i'adati dan ranan nan da za a sake tayar da shi za a sake hada halittar shi wal jazaa'i ayi masa sakamako fala yumli ala hafizihi fala yumli kenan kada ya aikata asalin imla'i shine kamar ka bayar ana rubutawa ma'ana nan kada ka aikata illa ma yasurruhu sai abin da yake wato abin da yake faranta mishi rai fi akibati a makomarsa ko ko fala yumli kai ya bari mai tsaron shi ya rubuta an gane ko ala hafizihi ya bari mai tsaron shi ya rubuta tunda kamar in kana aiki kamar kana bashi abin da yake rubutawa ne shi mai tsaron naka mala'iki kenan illa ma yasurruhu sai abin da yake faranta mishi rai fi akibatihi a makomarsa ranar tashin alkiyama shi yasa an ka kawo wannan da haka ne dan adam ya san wanda ya halice shi zai iya wato mayar da shi afa ayina bil khalqil awwal بل هم في لبس من خلق جديد ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام أو من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كما يبدأ آوي ديوان القرآن سكري بياني والله تعالى أعلم mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1187 malam yace fa in qila idan an kace ma fa'idatul jam'i menene fa'ida ta hadawa baina famahil da Allah ce famahil kai makafir rai jinkiri wa amhil kuma kai musu jinkiri ko amhilhum ni ina musu jinkiri ne kiran wato wa ma'anahuma wahid ma'anarsu duk ɗai domin mahala da amhala don ma'anarsu ɗaya sai dai waɗansu malaman sarfu ce mahala tun da yana da shadda ya fi ƙarfi wani lokaci ba ma'ana ɗaya bane wani lokacin ana bambantawa malam ya ce to kulna za mu ce at-ta'kidu an gane ko ta'kidi wa inna ma khulifa an sassaba shine khulifa daga khalafa ne khulifa an sassaba bainal lafzaini tsakanin lafazi talaban lil khiffati saboda ana son saukin lafazi na farko fa mahilul kafirina an shaddada amhilhum sai an kai khiffa domin larabci yare ne na son khiffa lokacin a dan sauƙaƙa wato lafazi ko kuma a ce an yi shi tafannunan saboda tafannuni caccanza salo na magana domin Allah subhanahu wata'ala ya iya caccanza salo ba wai Allah ba bai iya magana bane balle ya tsaya akan salo guda subhanahu wata'ala to wannan shi yasa wadansu malamai suka kawo wato wannan famahil kafirina kayi makafirai jinkiri amhilhum ruwaidan ka jinkirta musu wato kaɗan shikenan kuma za su ga sakamakon abin da sun ka aikata mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 221 a cikin littafin daf'i hamil tirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu ta'ala famahilil kafirina kai makafirai jinkiri amhilhum ina musu jinkiri ruwaidan dan kadan hadha al-imhalul mazkur malam yace wannan jinkiri da an ka ce ai makafirai huna anan yunafihi qauluhu yana kore fadar Allah subhanahu wataala ko abin da ke kore shi a zahiri fadar Allah subhanahu wataala faqtulul mushrikeen ku kashe mushrikai haitu wajadtumuhum duk inda kun ka same su in ku an ce a kashe su ai babu zancin jinkiri suratul tauba aya ta biyar da sauran ayoyin da sun kai umarni da ayyaki kenan wal jawab malam yace amsa annal imhala shi wannan jinkiri da anka ce mansukhun an shafe shi bi ayati sayfi da ayoyin takobi ma'ana ayoyin da sun ka ce ayi jihadi an gane ko an gane ko shine abin da ake nufi ko kuma nan wato kau da kai da an ka ce ayi irin kau da kai na mu'amala ba kau da kai ba na wato umarni tunda ko lokacin da an ka ce ayi yaki akwai waɗanda ake kau da kai don a kira su a gani ko za su karɓi da'awa ko ba za su karɓi da'awa ba akwai saɓani wajen malamai tsakankanin waɗannan ayoyi yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci wato ya yi muna halinsa nan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya bamu iko ya bamu dama za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته